إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا قوة هدو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da hekara 1443 wanda ya zo daidai da shi daga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne kasa ɗinmu na talatin da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutuha na waƙiduha wa fada'iluha littafin babban malami abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin ashartu thamin sharaɗi na takwas daga cikin shurutu la ilaha illallah wanda mai masa take da alkufuru bima yu'badu min dunillahi wato musulmi bayan ya cika waɗancan sharuɗa guda bakwai an gane ko to kuma dole ya cika na takwas shine ya kafircewa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah ya kudurta cewa waɗannan abubuwa da ake bautawa koma bayan Allah ba ababen bauta ba ne kuma bai yarda da su ba to mun kawo aya da ke cikin suratul baqara da ubangiji subhanahu wa yake cewa la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim sannan muka kawo aya da take cikin suratul a'rafi din daga aya ta 59 har zuwa abin da ya sawwaka muka karanto kissoshin annabawan nan gaba daya cewa dukkaninsu abinda suka zo su yi da'awa shine ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu suna cewa mutane ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta koma bayansa wannan shine abin da muka karanta wanda wannan shi ya cinye mana karatun sati da ya gabata ba mu karasa abin da ya saura ba to ga mu in Allah ya yarda za mu ainihin wato za mu ainihin wato karasa abin da ya saura malam ya ce wa an tariq bin ashyama qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga sahabi Tariq dan Ashyam yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ƙala la ilaha illallah wanda duk ya ce la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce wa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah haruma maluhu wa damuhu to da jininsa da ainihin wato dukiyarsa ta haramta a taba ta haramta a keta alfarmarta duk mutumin da ya zama musulmi jama'a to haramun ne ka ɗauki makami ka yi kansa da wannan makamun ka faskara shi ka daddatsa shi ka ci zarafinsa da wannan makami matuƙar musulmi ne ɗan uwanka haruma maluhu wa damu sannan ya ce wa hisabuhu alallahi hisabinsa ididdigar ayyukansa sanin matsayinsa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna mutumin arziki ko na banza munafiki ko mu'mini kafiri ko musulmi wannan Allah ne kaɗai ke iya bayyana matsayinsa ya faɗi wane ne shi wa hisabuhu alallah an gane maganar da kyau ko to kaga kenan a ƙarƙashin wannan da wannan dalili musulmi zai bi dan uwansa musulmi da sara da suka eh tunda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala la ilaha illallah wanda duk yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah bayan ya ce la ilaha illallah kuma duk abin da ake bauta kuma bayan Allah ya ce bai yarda da su ba a matsayin alloli shine muhalli shahidin mu dama cikin babun ko al-kufru bima yu'badu min dunillah sai annabi yace haruma maluhu an haramta ka taɓa dukiyar shi wadamuhu an haramta ka taɓa jinin shi yanzu abin da ya faru jiya jama'a a garin nan wanda wannan cikakken abin kunya abin takaici abin Allah wadarai haka siddan a dalilin wasu mutane daban ku ɗauki makamai ku dinga bin jama'a kuna faffaskara su kuna sassara su ba gaira ba dalili kawai saboda kana so ka kara wani ko ka nuna cewa wane ne gwaninka wa ya hana ka ka bayyana wane gwaninka ne a cikin bayyana wane gwaninka ne dole sai ka saru wani dole sai ka fasa gilas ɗin motar wani sannan za a gane cewa kana goyon bayan wane muna kira da babban murya ga dukkanin waɗanda suke 'yan siyasa a wannan gari da su ji tsoron Allah amfani da suke da matasa ake cin zarafin bayan Allah ba gaira ba dalili wallahi tallahi Allah ba zai bari ba wannan fitina ta harkar kalari da sare-sare fitina ce wacce Allah ya fara kawo mana saukinta cikin waɗannan shekaru da suka gabata amma ana so ƙarfi da yaji sai an sake dawo da wannan matsalar cikin garin nan wannan wannan abun Allah wadarai ne dukkaninku dattawa ne guda biyu wanda ba wanda Allah bai yi wa baiwa da ni'ima ba ku ji tsoron Allah ku rike iya ni'imar da Allah ya muku da baiwar da Allah ya yi muku kada ku yi amfani da mukaminku da mutuncin da Allah ya yi muku ku dinga zubar da mutuncin jama'a kuna tozarta su wallahi Allah maɗaukakin sarki zai kama ku ɗaya bayan ɗaya wallahi muna kira da babban murya ga mai girma gwamna ka sani kana da kima kana da martaba kana da daraja a gurin al'ummar jihar Gombe mutane suna ganin mutuncinka ahir kada ka kuskura wannan abin ya zubar ma da mutunci a gurin al'ummar jihar Gombe kada ka yadda wasu 'yan kanzagin siyasa waɗanda kadai sukan yi abu ne don aljihunsu ya cika kadai bukatarsu su gamsar da kai da wasu damuwoyinsu da wasu bukatunsu kawai don su samu abin da suke so ya zamto su ɗora ka akan wani layin da ba akan layin kake ba tun fil azal dama ba haka ka taso ba mai girma gwamna ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wannan ba layinka ba ne ba daidai ba ne jiya nake gani a bbc jama'a suna cewa an kashe mutum biyar a dalilin wannan fitinar mutum biyar ɗan adam abin wasa ne ɗan adam abin wasa ne jiya na kai iyalina tana lebo a cikin asibitin su feshalit har cikin asibitin suka higa suna sassara mutane har cikin asibitin ba wai wani ne ya ban labari ba ni da idona na gani saboda haka mai girma gwamna ka ji tsoron Allah ka ɗauki mataki kar ka kuskura wannan zai iya ɓata maka zamantakewarka da al'ummar jihar gombe gaba ɗaya sanata mai girma sanata muhammadu ɗanzuma goje kana da mutunci ka taimaki bayin Allah mutane da yawa sun samu alheri a dalilinka al'ummar jihar gombe tana girmama ka duk inda aka yi maganarka akan yi maganarka akan cewa kai mutum ne mai taimakon jama'a da taimakon addini bai dace kuma har yanzu a ce akwai irin wannan burbushin matsalar tattare da kai ba a matsayinka na mai mutunci mai daraja mutane suna ganin ƙimarka ka ji tsoron allah ku haɗa kanku ku yi ƙoƙari kowa ya yi fighting akan ya za a yi gina al'ummarsa da jama'arsa wannan ita ne siyasa ku da kanku kuka ce siyasa ba da gaba ba ko ba haka suka ce ba government for the people by the people for the people gwamnati ne ta jama'a an kafa ta don ta taimaki jama'a to yaya gwamnatin da za a kafa ta don ta taimaki jama'a kuma ta dinga sanadiyar salwancewar rayukan jama'a saboda haka sanata kai ma ka ji tsoron Allah al'ummarka tana son ka tana ƙaunarka amma wannan abun wallahi tallahi in dai kuka ce shi za ku ci gaba da yi a cikin al'ummar jihar Gombe billahi allazi za mu ce sam ba ma tare da ku kuma ba mu wurin mu da ku gaba ɗayan ku daga kai har ɗayan billahi allazi la ilaha illa huwa amma muna ganin kimar ku ne muna kaunar ku muna so ku gama da duniya lafiya muna so ku gama da al'ummar ku lafiya yasa muke muku nasiha da ku ji tsoron Allah jiya din layin da ka shiga hirar da ake kenan duk wanda ya buga maka waya magana da zai ma kenan cewa al'ummar mu ta jihar Gombe muna zaune lafiya duk wata masifa ta da ake fama da ita a ƙasar nan Allah ya kare mu jihar Gombe babu kidnappers babu yan sara suka babu kaza babu kaza babu kaza amma kuma yanzu abin yana nema ya dawo ko kwanakin baya sanda aka je aka yi wannan sare-saren a wasu gurare tsakanin jama'ar wani da jama'ar wani aka yi karaskiya aka kashe mutum ɗaya ko mutum biyu ko wani a makamancin haka yanzu ga hijiya abu ya sake faruwa ɗanye shataf da haka wallahi ba za mu laminta ba za mu ci gaba da laminta da zubar da jinin jama'a ba da gwamna da sanata kowa ya ji tsoron Allah ku kuma matasa da ake amfani da ku Allah wadaran naka ya lalace akan 500 ko 1000 ko 2000 ka dauki gariyo ka adda haka kawai mutum bai ji ba bai gani ba sai dai ya ga adda a saman gilatsin motarsa tas a fasa masa gilatsin mota idan ma ta zo da tsautsayi addar ta ratsa ta je ta daki kayinsa ko wani a makamancin haka waɗanda fa suka biyo cikin su fehelis suka daddatse su wasu ne aka daddatsa aka ɗauko su a cikin mota for osis akan za a higar da su gurin treatment shine suka biyo motar da ta ɗauko waɗanda aka sassara ɗin suka hauta da sara wannan wani irin ta'addanci ne jama'a wani irin cin zarafi ne ku ji tsoron Allah gashi dai annabi Muhammadu na faɗa mana cewa man ƙala la ilaha illallah duk mutumin da yake musulmi ne ya ce la ilaha illallah musulmi ne in ji annabi muhammadu wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce wa duk abin da ake bauta ko ba bayan Allah manzon Allah ya ce haruma maluhu dukiyarsa ka haramta akan kowaye kowaye kai bai halatta ka je ka taba dukiyar shi ba don haka gwamna ka ja hankalin al'ummar da suke ƙaunarka wannan ba harkarka ba ce ba layinka ba ne ka ji tsoron Allah mai girma sanata ka ja hankalin al'ummarka wannan ba layinka ba ne ku ji tsoron Allah kowa ya ja al'ummarsa ya je ya tallata kansa da ayyukansa na alkhairi mutane yanzu ba jahilai ba ne suna karatu suna bincike sun san waye na Allah sun san waye na kirki sun san waye za su goyi baya a ko menene baka da bukatar he kun ce wani kaza baka da bukatar wannan mutane za su gwada su auna su gane wane ne ya kamata ya zamanto musu jagora a rayuwarsu in dai har yanzu baka waye ba wai kana jiran sai an ce ma zaɓuwa ne ko goyi bayan wani to a har yanzu kana nan a daskin dari'i billahi allazi la ilaha illa huwa kwakwalwarka a daskare take ba ta aiki saboda haka kowa ya tallata kansa da ayyukansa da kokarinsa da alherinsa da mutuntawarsa da komai nasa da wannan ne kake jan hankalin jama'a su kaunace ka ba da tsare-tsare ba wallahi ba za mu yadda da wannan ba sai dai idan za ku dura mu a ramin ku da tandu ku rufe ban to shi kenan su ibnu taymiya ma a kurkuku suka mutu amma wallahi ba za mu yadda da irin wannan ta'addancin a garin nan ba wallahi ba za mu yadda ba wannan shine gaskiyar magana haruma maluhu wa damuhu manzo Allah yace jinin sa ya haramta dukiyarsa ta haramta wa hisabuhu ala Allah hisabin sa kuma ka bar wa Allah ba ruwanka da shi wannan fulashi ne in kunne ya ji jiki ya tsira na rantsi da Allah ba mu ce komai ba in dai za a ci gaba da wannan ta'addancin a garin nan wallahi tallahi ba za mu yi shiru ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi malam ya ce wa hadhihi shurutu al-thamaniya waɗannan sharuɗa guda takwas jumi'at fi hadainil baitai an tattara su a cikin waɗannan baituka guda biyu ga baitukan kamar haka malam ya ce ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wanqiyadin wal wal qabuli laha wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwa al ilahi min al awthani qad uliha ilmun yaqinun wa ikhlasun ilmun na farko dai ka san la ilaha illallah yaqinun sannan ka ainihin wato sakankance da la ilaha illallah ikhlasun sa'annan ka yi la ilaha illallah dan Allah wa sidqu kama'a sannan ka gaskata la ilaha illallah wa mahabbatin sannan ka so kalmar la ilaha illallah wanqiyadin sa'annan ka jayi zuwa ga kalmar la ilaha illallah walƙabuli laha sannan ka karɗe ta hannu bibbiyu sai ce wazi da saminu halkufuranu minka bima sannan an ƙara na takwas cewa ka kafurcewa dukkanin abin da siwal ilahi wanda ba abin bauta Allah ba min al'autan daga cikin gumaka ƙad uliha wanda aka mai da hi Allah abin bauta an gane? to wannan su ne shuruɗu la ilaha illallahu guda takwas dama mun faɗa a waɗancan baituka العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب سوني وأن دمكي أو تنبايا قدابك يكو to shine yanzu malam sai ya ƙara mana da na takwas shine alkufranu minka bima yu'badu min dunillah ka kafircewa duk abin da aka bautawa koma bayan Allah ina fata an fahimta shine na takwas sai malam ya sake cewa hunalika shartun liman qadara to hakanan kuma akwai sharadi na tara wanda ya sami iko fa yakunu shartan tasi'an inda alqudrat to sai mutun ya zamanto ainihin wato furci ya samu daman furta ta ya furta ta ma'ana mutumin da zai shigo musulunci to ai ba zai zo ya ce kawai na musulunta ba ai ko dole sai ya furta menene ya ce la ilaha illallah a faɗa masa ma'anarta a fassara masa idan ya fahimta ya gane ya ɗauka ya yi aiki da ita falillahi alhamdu wannan sai ya zamanto sanadiyar samun rahamarsa an gane magana da kyau ko saboda haka ya ce fayakunu sharɗan tasi'an sai zama sharaɗi na tasa na tara inda alƙudurati ma'ana ya zamanto ya samu ikon furtata wa alaihi fatakuni sharɗu tis'atun to a ƙarƙashin wannan fatakuni sharɗu tis'atan sai sharɗan su zamanto guda tara jumi'at fi hadaitainil baitaini to su ma waɗannan sharɗan guda tara an haɗa su a cikin baituka guda biyu kaga sharɗa guda bakwai na farko da muka ambata an haɗa su a cikin waɗancan baituka sharaɗi guda takwas da aka ƙara ɗaya akan bakwai an haɗa su a wannan baitukan da muka karanta ilmun yaqinu wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wan qiyadin wal qabuli laha wa zida saminu hal kufranu minka bima siwal ilahi min al awthani qad uliha to an haɗa su to haka kuma da aka ƙara sharaɗi na tara nan ma sai aka dunkule su a cikin baiti shine shurutu haliman bi qudratin nataq ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaq wal hubbu wal ikhlasu wal qabulu kufrun bi taghutin ima aqulu an gane shurutu haliman bi qudratin nataq ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaq wal hubbu wal ikhlasu wal qabulu kufrun bi taghutin ima aqulu na fata an fahimta za mu karanta su kowa sai ya haddace su a nan insha Allah ta'ala amma za mu karasa baitin sai mu dawo sai mu maimaita su za mu karasa abin nan babin sai mu dawo sai mu maimaita su amma a yanzu ga fassarar su yace shurutu haliman bi qudratin nataq sharuɗan la ilaha illallah na farko dai mutum idan zai higa musulunci ne to sai ya furta ta an gane ko yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shine sharaɗin farko natak na biyu ilmun mutum ya san la ilaha illallah ya san ma'anarta na uku yaƙinun mutum ya sakankance da kalmar la ilaha illallah na hudu wanƙiyadun ya jawo zuwa ga kalmar la ilaha illallah na biyar wa sadaq ya gaskata da kalmar la ilaha illallah na shida wal hubbu ya so kalmar la ilaha illallah na bakwai wal ikhlasu yayi kalmar la ilaha illallah dan Allah na takwas wal qabulu ya karbi kalmar la ilaha illallah na tara kufurin bi tagutin ya kafirce wa tagutu wannan shine sharadi na tara sai ya ce ima aqulu ka kiyaye wannan abin da na faɗa maka an gane maganar da kyau ko ka kiyaye haka ka lura da haka ka tsara haka ka mai da hankali akan haka ina fata an fahimta shine ima aqulu sai malam ya ce fa shartu tasi'u ala hadha huwa nutuqu biha to sharadi na tara akan wannan shine furta la ilaha illallah shine sharadi na nawa na tara qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna kafire sun kasance idan an ce musu la ilaha illallah sai su ainihin wato yi girman kai ba sa faɗa kamar yadda Allah ya faɗa a wani guri وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ina fata an fahimta idan aka ce su sujuda ga arrahamanu shine wa sai su ce wa marrahamanu waye kuma arrahamanu anasjudu lima ta'muruna yanzu za mu sujuda ga wanda ka umarce mu mu yi sujuda gare shi wa zadahum nufura wannan sai ya ƙara musu nesa da ubangiji da kuma gudu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta a wani guri ya ce wa idha du'iya Allahu wahdahu idan aka kira Allah kwaya daya ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati sai zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai ta higa imuwa da bala'i amma Allah ya ce wa idha du'iya alladhina min dunihi daga an kwarma kiran waɗanda ba Allah ba idahum yastabshirun sai ka gansu suna menene suna ainihin wato farin ciki da jin daɗi da nuna cewa abinda aka nuna musu din nan sun ji daɗinsa kuma suna ƙaunarsa suna sansa an gane magana da kyau ko to a nan cikin suratul qasas da Allah madaukakin sarki yace wa idza qila lahum idan aka ce musu wa idza qila lahum la ilaha illa allah in aka ce musu la ilaha illa allah yastakbiruna hesi girman kai ba za su fada ba asali ga abin da ya faru Allah ya bamu labari a can sama cikin suratul qasas Allah ya ce ushirul ladina zalamu wa azwajuhum ku tattaro min azzalumai ku tattaro min kafirai wa azwajuhum da su da makamantansu ai bi ma'ana wa ashbahuhum wa amsaluhum ku tattaro min su da su da wanda suke kama da su a cikin kafirci da wanda suke tare da su a cikin kafirci ina fata an fahimta wa ma kanu ya abuduna da kuma duk abin da suke bautawa gaba daya Allah zai sa gaba daya a tattaro su fa jama'anahum jam'a kenan ko min dunillahi wanda suke bautawan nan koma bayan Allah fahaduhum ila siratil jahim ku shiryar da su ku nuna musu tafarkin wutar jahannama hanyar da za ta kai su zuwa wutar jahannama ku nuna musu idan aka kama hanya an je dab da jikin gabar wutar jahannama na'udhu billahi min jahannama wa azabiha Allah ya tsare mu daga wutar jahannama da azabarta idan aka zo dab sai Allah ya ce waqifuhum ku tsayar mun da su innahum mas'uluna su ababan tambaya ne kamar kai ne an kama ka ko kamar shi ne an kama shi ko yawwa a kau da lamiri ko e, kamar shi ne an kama shi aka tattara shi aka yi kurkuku da shi za a kai shi jail za a kai shi aje a ɗaure shi kaga in ka zo ai ma'aikatan kurkuku ba za ka shiga ba sai sun ma tambayoyi to kai me ya faru ka ji fa kawai za a je a ɗaure ka je a ɗaure ka amma kawai ya tsaya na ma wasu tambayoyi wasu silly questions hakan nan kai me ya faru ka zo nan na fata an fahimci magana to Allah zai ce waqifuhum ku tsayar mun da su su yi burki anan innahum mas'uluna lalle su ababan tambaya ne za a musu tambayoyi malakum la tanasaruna sai Allah ya ce musu ya tambaye su me yasa ba ku neman taimakon juna me yasa ba za ku taimaki junanku ba ba za ku taimaki nemi taimako ba la tanasaru Allah sai ya ce bal humul yawma mustaslimuna mm -mm. yau su dinnan suna masu miƙa wuya zuwa ga ubangiji wai yanzu ne suka miƙa wuya miƙa wuyan banza wanda ba zai musu amfani ba ai anan ne aka ce musu su menene su miƙa wuya an gane maganar da kyau ko da Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una sai ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatun sai ce wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna Allah ya ce ranar da zan yaya ƙaurina sai a ce kowa Allah daga ya yaya ƙaurinsa jama'a duk musulmi yana ganin hasken ƙaurin Allah sai ya faɗi ya sujuda ga Allah amma kafirai munafukai sai su gagara jama'a kuna fahimtar magana sai su gagara sai su gagara wa yud'auna ila sujudi sai a ce ku ku faɗi ku sujuda mana fala yastati'una ba za su iya ba me dalili Allah ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatu idan su ya raina fata kaskanci ya lullube su da wulakanci me ya faru yasa ba za su iya sujuda yau ba sai Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna ala a duniya an yi tayi da su su dinga sujuda ga Allah lafiyar su kalau amma suka ƙi da haka sai Allah ya ce yau kuma ba wanda zai iya min sujuda sai wanda dama yana yi min a ina a duniya jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku so saboda haka anan ma sai Allah ya ce balhumul yawma mustaslimuna yau su ababan mika wuya ne za su mika wuya wa Allah wa aqala wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna to a lokacin ne fa sai shahinsu su juyo zuwa ga sahi suna tambayar junansu ƙalu sai kaji sun ce inna kunkuntum ta'atuna na anil yamin ai ku din nan ku ne kuka dinga zuwa mana ta dama ai bi ma'ana min qibalid din kuna zuwa mana da maganganu kuna cewa daga sai kuke addini kuka zo mana da shi alhalin ƙarya kuke shine ma'anar anil yamin kamar yadda wasu malamai suka fassara ƙalu sai su kuma su ba su amsa musu zai barke tsakanin kafirai jama'a sai su ba su amsa su ce ballam ta kunu mu'minina a ku ƙarya kuke ku ba mu'mine bane kawai na fata an fahimta wa ma kana lana alaikum min sultani ba mu da wani dalili ko wata hanya da zamu kafartar da ku ai kamar shedan ne shedan idan kiyama ta tsahi jama'a mumi abin nan kafire za su ce shine ya batar da su shaidan sai ya hau duro jama'a ya ce kowa ya taru duk wanda yake jin ni ne matsalarsa duk kowa ya taru ina da assembly shine wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ko wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li Allah ya ce shaidan zai yi assembly ranar tashin alkiyama lokacin da lamari ya kau ƙarshe shaidan zai yi asambul ya ce kowa ya taru kowa ya zo ya ce inna allaha wa'ada kuma wa'adal haƙƙi jama'a allah ya muku alkawari na gaskiya cewa in kun bauta masa za ku sami menene aljanna wa wa'adtukum ni ma na muku alkawari ka duba maganar inna allaha wa'ada kuma wa'adal haƙƙi wa wa'adtukum me yasa bai ce wa'adal haƙƙi ba a nan ma Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya ni ma na muku alkawari sai ya shiru bai ce na gaskiya ba kaji munafikin Allah shi da kansa ya samu alkawarin ba na gaskiya bane fa akhlaftukum ni sai na saba muku alkawari na ni ban cika ba amma shi Allah zai cika nashi dan dasa da gaskiya ne amma me ya faru fastajabtum li da kuka tahi sai kuka watsar da mai alkawarin gaskiya sai kuka amsa wa mai alkawarin ƙarya jama'a kun fahimci magana fasta dabtum li wa ma kana li alaikum min sultanin to tare da kun amsa mun fanawa alƙawarin ina so ku san cewa ba ku da wata hujja a kaina wallahi shedan zai faɗa wa kowa wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li kawai na ce muku ku taho sai kuka yadda kuka taho kaga me me matsalar shedan jama'a shedan bai da matsala bayan da ka iya da shi sai ce to daga ƙarshe ina so in sanar da ku cewa da ni da ku yau ba mai kubutar da wani a hannun Allah ni ba wanda ya isa na kubutar kuma ba wanda ya isa ku ba wanda ya isa ya kubutar da ni a hannun Allah saboda haka kowa ya je idan kayi na kirki shikenan baka yi na kirki ba shikenan to kaga daga nan magana ta baci Allah ya kiyaye to shine za su juyo a nan ma Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna za su juyo suna tambayar junansu ƙalu inna kuntum ta tuna na anil yami sai su ‘yan uwansu su dinga ce musu aiku kuka zo mana ta damanmu kuka nuna mana abin da kuke kai daidai ne kuma muka yadda muka bi ku ƙalu he su ba su amsa su ce ballam ta kunu mu'minina ƙarya kuke kawai ku ba mu'mine ba ne he su wa ma kana lana alaikum min sultanin ba ku da wata hujja ko dalili a kanmu an gane magana da kyau ko wa ma kana na alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghina ku kawai yan dagawa ne yan ta'adda ne kawai fa haqqa alaina qawlu rabbina dan haka maganar ubangijin mu ta tabbata akan mu da mu da ku gabaki daya inna lazaiquna da mu da ku zamu dandana mugunyar azaba yau kowa ya dandana kudarsa fa agawainakum muka tabar da ku muka mai da ku azzalumai muka mai da ku kafirai muka mai da ku komai ma inna kunna gawina mu dama can munafukai ne mutanen banza ne batattu ne da muka kira ku zuwa gabata sai kuka amsa mana kuma wai kaji sai a yanzu ne a lahira za su ce musu inna kunna gawina Allah ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikuna su ɗin nan a yau a ranar tahin kiyama cikin azaba ababen tattarawa ne za mu haɗa su gaba ɗaya da wanda suka jawo da waɗanda aka jawo duk za mu haɗa su cikin azaba ai wallahi tallahi babban dabarar mai dabara shine in ka gane wane ko su wane ko waɗannan ko wannan jama'ar ko waɗannan malaman ko wannan tawagar ko wannan harkar ba ta Allah ba ce dabararka ta asali shine wallahi ka zara kanka ka fita na rantse da Allah za ka yi nadamar shiga cikin tawagar mutanen banza a gobe kiyama wallahi tallahi ai Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara yace iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala allazina tubi'u law anna lana karratan ko wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna Allah ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin minan nari wanda duk ka biyewa akan aikin banza akan aikin sabo ka yarda kuka hada kai kuga ku mugaye kun iya mitin na mugunta kun iya tattaunawa ta zalunci kun iya hada kai ku cutuwa ne ku zaluntuwa ne ku ci zarafin wane a tozarta wane wallahi tallahi kiyama in ta tashi ba za ka hada layi da wannan mutumin ba musu za ku barke tsakanin kai da shi yanzu yau an wayi gari haɗin kan banza malam ya yi yawa cikin mutane kaga mutane malam sun yi wani gurup kai ka ɗauka gurup ɗin arziki ne wallahi gurup ɗin cuta ne da mugunta da ƙeta kaga an wani haɗa kai ana wani mitin kai ka ɗauka mitin ɗin ciyar da wasu gaba ne nan kuwa mitin ɗin burma wasu a cikin rami ne ko ba haka ba ne ba haka ba ne to don haka yake cewa kun zamanto za mu ɗanɗana azaba da mu da ku fa aga wai nakum in nakun na gawi sai Allah ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikuna su ababan hadawa ne a cikin azaba a wannan rana Allah ya ce inna kadhalika naf'alu bil mujrina haka nan muke wa mutanen banza ba su yi nasara ba su zo gabanmu suna musu sai mu tattara su duk mu watsa su a cikin wuta Allah ya ce haka muke wa mutanen banza to sai a nan ne sai Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah su ne waɗanda idan aka ce musu ku ce la ilaha illallah yastakbiruna he su girman kai to kaji muhallin shahidinmu da malam ya kawo an gane magana da kyau ko innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun su ne waɗanda idan an ce musu ku ce la ilaha illallah sai su yi girman kai wa ya ƙuluna a inna da tariku alihatina li sha'irin majnu kaji suna cewa yanzu kuna so mu bar allolinmu saboda wani mawaƙi mahaukaci wai annabi ne mawaƙi mahaukaci ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba an gane maganar da kyau ko bal jaa bil haqqi Allah ya ce ba mahaukaci bane ba kuma mawaki ba ne ya zo da gaskiya wa saddaƙal mursali na kuma ya gaskata manzanni hi kansa inna kum la za'iqul azabal alim Allah ce na rantse da Allah sai na dandana muku azaba a yau ina fata kuna fahimtar magana saboda haka wannan shine dan haka mutum idan yana so ya tsira a gobe kiyama kawai ya zama idan an ce masa la ilaha illallah ya ce ya ji ya amsa kawai amma in ba haka ba to wallahi duk layin da ka bubuwa ba ba wannan ba duk layin da ka buba wannan ba wallahi ba zai bulle maka ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa allah faman qalaha ko faman qala la ilaha illa allah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala allah hadisi ya tabbata daga abi huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an umarce ni an uqatilan nasa da in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah kada in daga kowa kafa sai yace la ilaha illallah faman qalaha ko faman qala la ilaha illallah wanda duk yace la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu to shi kenan ransa ya kubuta daga gurina in ji annabi muhammadu jama'a annabi fa kiran sallah jama'a kiran sallah ya ji an kwarma a wani ƙauye ya ce wannan ƙauyen a tsallake su kar a yaƙe su ma'ana idan ma wannan mutum ɗayan shi kaɗai ya kwarma irin sallah to sauran kafiran garin sun ci me albarkacinsa saboda yadda annabi ke girmama musulmi 'yan uwan shi ruwa ne fa wata mata ta bawa annabi muhammadu lokacin suna cikin tsananin kishi wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo ta yace ya turo sayyidina ali yace ku yi nan in kun ga ruwa ku zo mana da shi suna cikin tafiya suka ga mata da tulu a kanta kebewar Allah ruwa daga ina tace tsakanina da ki kwana uku aka kabu nan sai kai kwana uku na tafiya yace a ina ali yace annabi ne yace in mun ga ruwa mu zo da shi kuma mun ga ruwa yanzu ya za a yi ko ba su ga ruwa ba jama'a sun ga ruwa tace yaro kwana uku rabon rana da ruwa kace in baka ruwa yace kebewar Allah ko dai ki bani ruwan nan cikin nutsuwa da kwanciyar hankali dan annabi ya ce in mun ga ruwa mu kai masa kuma mun gani ko kuma da ke da ruwan duk za mu ci kwaikwaye ki billahi lazi la ilaha illa huwa ta ce a bari ma mu wuce muku da shi mu je mu inda kuke bukata a kai mata ɗingis ɗingis suka tafi da sai na abi aka je aka kai wa manzan Allah ruwa jama'a manzan Allah ya sha ruwa sahabbai suka sha ruwa aka yi wanka aka yi wanke-wanke aka wanke tufafi aka yi tsaftace komai aka ba wa dokuna kowa ya ƙoshi wannan ruwan yadda ka san ba a taɓa ɗigo ɗaya a cikin tulun baiwar Allah nan ba haka ruwan nan yake saboda mu'jizar annabi Muhammadu sai manzo Allah ya ce to duk da ruwan ta bai taɓu ba duk wani wanda ya san da sauran wani abu a gurinsa ya kawo mai dabino kwaya biyar ya kawo mai sauran dirhami uku ya kawo aka tara mata kaya hin annabi ya ce to ki hada da ruwan da wannan kayan mu kuma mun muki kyauta ina ne ƙauyen ku tace guri kaza yace Allah ya kiyaye da yaƙi ya zo aka zo wannan ƙauyen sai annabi ya tambaya me sunan ƙauyen nan aka ce ai kaza ne sai ya ce a ba shi ne ƙauyen da matan nan ta ba mu ruwa ba aka ce shi ne ya ce ku tsallake shi saboda mutunci irin na annabi muhammadu amma kai munafikin allah da adda kake bi kake tsara musulmi ɗan uwanka akan wani banza wanda ba abin da ya baka kake bi da adda kake tsara wasu mutane akan titi kake fasa gilasan motar mutane musulmi yan uwanka ba koyarwar annabi muhammadu bane ba koyarwar manzan Allah bane matasa ku ji tsoron Allah annabi yana mutunta musulmi in aka ce wannan musulmi ne ko gari ne na musulmi manzan Allah baya yadda wani abu na cutarwa ya samu ‘yan uwanshi shi yasa a ruwayarsa ingantacciya yake cewa al-musulmi musulmin gaskiya musulmi na ƙwarai man salimal musulmuna min lisanihi wa yadi annabi ya ce musulmin gaskiya shine wanda musulmi suka kubuta daga cutarwar harshen shi ba zai musu sharri ba ba zai musu yarfe ba ba zai zage su ba abin da harshensa zai cutar da musulmi yan uwansa wa yadihi kuma hannunsa ba zai kai ya taba wani musulmi ya dake shi ko ya cutar da shi amma haka siddan ku dinga bi kan titi jama'a kuna fasa motocin bayan Allah kuna daddatsa jama'a kuna fasa gilasan mutane akan wasu mutane kuna wani irin ta'addanci ne da haka kowa ya ji tsoron Allah da wanda ya tara yara da adduna ya sa suke sada jama'a da su yaran da suke wannan barnar wallahi za mu kai kukanku gurin Allah wallahi tallahi za mu kai kukanku gurin Allah ba za mu yadda da wannan shegantakar ba Allah ya taimake mu kalara tana dab da ta zama tarihi a Gombe amma ana so karfin tsiya da karfi da yaji sai an dawo da ita garin nan a dalilin me mutane ku bar su da talaucin da yake damun su mana yanzu wani shi kenan an daddatsa motar ya je ya zaunar da ita ba a san ranar da zai koma kan titi kabu-kabu ba ko ba haka bane jama'a baka taimake shi ka bashi tallafi ba ko kudin mai baka taba bashi ba yanzu ka faffasa mar gilasan mota ya je ya faki ta sai ranar da Allah ya dawo da ita kuma gilas din 10013 10015 1800 1700 4000 in ya fita a wuni nawa yake samu ya ciyar da iyalansa sannan ya kai wa mai motar balance ba ma mallakarsa ba ne motar ka zo ka faffasa mishi mai lemo da ayaba an jawul baran an wurga ta lambatu mai wane ne an gaura masa mari an haba jama'a haba jama'a wallahi mu ji tsoron Allah shi yasa sai ku gama irin waɗannan idan suka koma suka ce Allah Allah ya isa wallahi kana mulkin sai ka rasa inda zaka sa kanka ba muna kin ku bane muke gaya muku gaskiya ba haushe yace mai son kashi yake gaya ma gaskiya kuma mun faɗa din ku samu a kula tandu ku kulle mu a nemo kula tandu a nemo me ake kira misi ko me ne sunansa da ake saka kwalli a ciki din nan shine kula tandun ku to a saka mu a kulle mu a ciki mun ce a ji tsoron Allah din mun ce kuma kar a sake wannan abun ba za mu yadda ba mun faɗa ba za ko kun yadda a ci gaba da yi ba mu yadda da wannan shegantakar ba Allah ya sauwaƙe Allah ba su ikon gyarawa saboda haka yake cewa a ƙulla ilaha illallah ko asima min nafsihi asima min ni nafsahu annabi yace ransa ya kubuta daga gare ni wa malahu haka dukiyarsa illa bi haqqihi sai da haƙƙin addinin Allah wa hisabuhu ala Allah hisabunsa kuma yana gurin Allah Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi jama'a ma'ana duk mutumin da ya zama musulmi annabi Muhammad ya ce ba ni ba taba shi ba ni ba taba dukiyar shi idan ka ga na taba shi to haƙƙin Allah ne ya taba ya saru wani shi ma a sare masa kaza haka ne ya kashe wani shi ma a me shikenan amma banda wannan ba yadda za a yi in je in cutar da yana musulmi in ji manzon Allah to wannan ita ce karantarwar manzan Allah in kai musulmi ne dai to ka ji hadisin annabi Muhammadu وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء an gane magana da kyau ko Abu Huraira Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa amminsa waye amman Annabi Muhammad wanda manzo Allah ya bashi kalmar shahada yake karba na'am Abu Abu Talib yace ka ce la ilaha illallah su Abu Jahal suka zo suka yi kane kane mala kafirai idan annabi yace ka ce la ilaha illallah sai su ce yanzu abun kunya da zaka warware kenan Abu Talib a zo ana cewa ka mutu akan addinin da ba na iyaye ba daga ƙarshe dai annabi ya faɗa su su faɗa annabi ya ce ka ce la'ila su ce karka faɗa daga ƙarshe dai abu talib sai ya ce ni kan dai ba zan mutu akan addinin da ba na iyaye da kakanni ba bar mana abin kunya don haka ina nan akan addinin iyayena da kakannuna kawai sai Allah ya zara rinki sun cuce shi wallahi tallahi yasa duk dangantaka da za ta haɗa ka da mutum to ya zama wanda ke jan ka zuwa ga addinin Allah yana nuna maka addini ka rike shi da kyau shine gatanka ya zama makusantanka na kurkusa wanda suka damu da addini ne saboda zai iya yiwuwa tun da su ne makusantanka mutuwa za ta iya zuwa maka kana tare da su haka ne ko ba haka ba to za ka gaska mutu akan addini tun da su suke tare da kai amma yan iska ne mutanenka mutanen banza ne kusa da kai shaidanun bayi ne wallahi in kai wasa sai ka zo mutuwa sai zama dama kullum amanna suke da kai wallahi su za su yi daradiyar tafiyar ka wutar jahannama ka yi hankali darussan da muke ɗauka fa cikin hadisan nan da ayoyin nan fa yana da kyau mu dinga kwatanta su da rayuwarmu ba wai kawai mu ji su kawai an karanta mu wuce ba yanzu kaga alakar su da shi da kusancin su da shi shi a kusanci ne na addini don haka yana so ya kai shi aljanna su kuma kusanci ne na kafirci don haka suna so ya sun kai shi wuta daga ƙarshe kuma sai suka yi nasara jama'a kuna fahimtar magana da haka duk wanda zai matso kusa da kai kwalkwale shi ka tsaya ka takile shi gaba daya kaga me yi alakar ka da shi ne wannan mutumin shin mutumin Allah ne mai nuna maka Allah ne mai son ka gama lafiya ne eh to ba hi dama ya matso kusa da kai sosai amma ka duba kaga yanzu abun mamaki jama'a abun mamaki abun mamaki abun mamaki abun mamaki da yawa daga cikin mutane sun yarda su ba da kofa wa waɗanda ba na Allah ba su fatsance su amma mutanen Allah babu ruwansu da su shi ne mai waƙi yake cewa kafiri ko ko shaƙi masu sambatu a layi masu mai da giya ya shayi ɗai da su jama'a ka koyi ba su kwaikwayi masu hailala ba ko ba haka ba ne duk wanda ka gani wanda ya jawo kusa da shi za a ga mutanen banza ne ba na Allah ba ne idan ma na Allah suna so su matse shi sai ga hi da kansa yana ture su yana ture su yana ture su kar su dame shi kullun aya kullun hadisi kullun nasiha ba za a bar mutane su dan walwala ba ayya ba Allah walwala walwala kar a jama aya kar a jama hadisi abba ka dama ka walwala wallahi mu ji tsoron Allah jama'a Allah mu ji tsoron Allah wannan rayuwar babbar riba ta shine karshen karshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ana tada mutum ne akan abin da ya mutu a kansa duk abin da ka mutu a kansa to a kansa za a tashe ka yasa idan ka yawaita aikin alheri kuma ka kusanci mutanen alheri to sai kaga Allah ya datar da kai ka mutu akan alheri ka tahi da mutanen alheri annabi suleiman jama'a ba ku ji abin da ya ce ba ne addu'a yake yi yana cewa Allah ka tanani tare da mutanen arziki wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihina ka shigar da ni da rahamarka cikin bayanka salihai yana annabin Allah fa ba ƙarshen salihanci kenan ba ƙarshen mutumin arziki ba shine annabin Allah ba amma tare da haka addu'a yake da cewa Allah ka shigar da ni cikin rahamarka ka tara ni cikin bayinka salihai amma kai duk mutananka duk makusantanka duk wanda kuke hulɗa duk wanda kuke harka babu na Allah ba na addini sai dai wanda za a tafi ai ta hirar duniya duk hada-hadarka da buge-bugenka na ya za ka yi kaɗira a duniya ne ba ruwanka da lahira da addinin Allah kai dai ba makaranta ba kai baka kai iyalanka ba kai ba ka yi kai ba ka kuratun ƙur'ani kai ba ka ba abin da kake na lahira sai hada-hadarka ta duniya da haka har mutuwa ta zo ta ritsa da kai Allah ya yi mana da ni da ku baki ɗaya ya ba mu ikon gyarawa don haka yake cewa a wa maluhu illa bi haqqihi wa hisabuhu ala Allah Abu Hurairah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li ammihi gaba fansa inda al-maut a gurin mutuwa yace qul la ilaha illa Allah ka ce la ilaha illa Allah ya kai baffa ashhadu laka biha yawmal qiyama zan shaidar da kai a gaban Allah zan tsaya maka da ita a gaban Allah sai Allah ya baka aljanna amma sai ya ki fada karshe ya mutu babu kalmar fa anzalallahu Allah manzan Allah bai ji daɗin wannan abu ba jama'a hankalinsa ya tashi da ya ga wannan babba nasa ya rasu ba akan kalmar shahada ba jama'a kun fahimci magana sai Allah ya saukar masa da aya cikin suratul qasas yana ba shi hakuri yana cewa innaka la tahdi man ahbabta kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah yake shiryar da wanda ya ga dama farko kafin nan yana faɗa yana cewa wa idza sami'u lagwa a'radu anhu ko idan suka ji maganar banza su mutanen arziki sai su kau da kai su watsar da maganar banza wa ƙalula na a'amalukum walala a'amaluna walakum a'amalukum ce kai ayyukan ku naku mu ma ayyukan mu namu jama'a musulmi haka ya kamata ya zama fa wa idza sami'u lagwa a'radu wa anhu wa idza sami'u lagwa a'radu anhu Allah ya ce mutanen arziki musulmi na kirki in suka ji yashashiyar magana maganar da ba ta Allah ba harkar da ba addini a ciki a'radu anhu sai su kauda kai gabarin wannan an kana maganar da kyau wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum sai su kai ayyukan ku naku can ku je can ku karata da ayyukan ku na banza mu ma za mu karata da ayyukan mu na alheri lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah sa kuma ku gyara la nabtagil jahilina mu ba ma neman jahilai cikin harkar mu Allah ne yake faɗin wannan wannan halin mutanen kirki kenan inda duk hayaniya take ba sa gurin amma yanzu mutum malam sai ya zauna akan wata kujera ta da yamma da yamma karfe 4 da rabi karfe 5 sai a fito da kujeru bakin hanya a zauna duk wani wanda ka sani a garin nan babba ko mai kuɗi ko ɗan siyasa ko gwamna ko waye sai an tsigale hitas a gurin haka ne ko ba haka ba a daidai wannan lokacin wannan awa ɗaya da rabin da zai yi kafin a kira sallar magariba wani ya samu riba ta fi naira dubu ɗari a wannan lokacin ko ba haka ba ne ma rabiu ya samu yana ta yana juya kuɗi shi yana nan yana ta gulma wani yana masallaci yana karatun alkur'ani ya karanta kai izu biyar a tsakanin wannan awa ɗaya da rabin haka dai ko ba haka ba shi fa ba zai iya shigowa masallaci ya karatun alkur'ani na awa ɗaya ba amma zai iya zama a gulma da hita awa uku ta inda za ka gane shaidan ya gama da mu da yawa yanzu wani daga cikin al'umma malam zai iya zama a hira ta awanni amma kaga yar wannan minti 50 din da za a yi na ta'alim na rantse maka da Allah yana shigowa bacci zai dauke shi kuma wallahi tallahi idan aka tahi daga nan zai iya kaiwa karfe 11 12 na dare bai yi bacci ba kuma hayaniyar banza yake yi a nan baccin ba zai dauke shi ba dan Allah yanzu kai bai kamata kai nazarin cewa shedan ya gama da kai ba wannan ranar tun da an sa ta ta alimci abin da ya kamata kai wa kanka shine ka saka wa kanka ba wata ajandar da za ta hana ka zuwa nan in ba ta zama dole ba tafiya ko rahin lafiya ko kuma wani uzuri wanda ya wuce tunani duk wanda ya ji ya kamata ya ma uzuri amma sai ka joran asabar mutum kawai sai ya bugo mu waya akrama kalla akwai karatu ka taho gurin mana yanzu zuwanka ko da ba a yi karatun nan ba jama'a haka ne ko ba haka ba ko bai a yi karatun nan ba da zuwanka da komawarka aikin lada kai ko aikin banza aikin lada man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna annabi yace duk wanda ya biyo hanya ta neman ilimi Allah ya sauke masa hanyar shiga menene shiga aljanna wasu kuma daga sun samu duniya jama'a ina faɗa ne ina faɗa ne saboda na farko muna da misalai na biyu kuma ina tsorace muku kuma da muke tare da ku a nan yanzu wallahi tallahi akwai waɗanda zai iya kirga su a nan kuma wasu ma in kama sunansu cewa da tirim tirim kullum muna nan tare da su karatu akarmakalla akarmakalla wasu ma har in baka zo ba akarmakalla lafiya amma yana samun aiki sai ya sha kwana har yau na daina ganin shi billahi lazi la ilaha illa huwa wasu ma na rantse muku da Allah mu dinnan mu ne su muka yi sanadiyar samun aikin kuma daga yau dinnan sun watsar akwai wanda mata ya zo yana nema kawai zai zo ya sunkuya a karwa kalla ai muna nan kullum ai malam muna nan muna nan a karwa kalla wai ne ake cewa muna nan daga kaje ka tambaya mar an bashi an gama komai wallahi sai ka neme shi ka rasa ya samu abin da yake bukata to abin da yasa muke faɗa shine ku ku ji tsoron Allah wataƙila kai ma kana da wata bukata kana ta zuwa masallaci kana ta addu'a to abin da muke sauraro shine ranar da Allah ya sa ka dace to ka sake dacewa kuma bayan ka dace shine dace na biyun kar a ga ka daga kafa to wannan shine gargashe kake kenan amma wallahi daga ka dace baga kuma ka datse a to lamari kuma ya ɓaci Allah ya kiyaye Allah ba mu ikon gyarawa ni ma in kun ga laifi na fa ku faɗa min fa kar ku tsoro na wallahi oh ni ma in kun ga nayi ba daidai ba ku ce to akarabaka Allah a dawo kan hanya to shine Allah madaukakin sarki yake ce mana lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la naftagil jahilina sai Allah ya ce wa annabi Muhammadu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u baka isa ka hirar da wanda kake so ba saboda haka wannan ammi naka tunda yaki kalmar shahada ka hakura ka rabu da shi ba yadda za ka yi fa hadhihi hiya shurutu la ilaha illa Allah malam yace to kaga waɗannan su ne sharuɗan la ilaha illa Allah la tanfa'u qailaha shay'an wallahi mai furta kalmar shahada ba zai amfana da ita ba idza akhalla bi shurutiha idan ya watsar da waɗannan sharuɗan da muka ambata aw akhalla bi wahidin minha ko ya kalar da ɗaya daga cikin waɗannan guda tara wa inna ma tanfa'u man tahaqqaqa bi shurutiha wajtanaba nawaqidaha asali wannan kalma za ta amfani wanda ya tabbatar da waɗannan shirutsa ne kuma ya nisanci abubuwan da za su warware ta wanda sati mai zuwa za mu tashi zuwa ga abubuwan da za su warware amma akwai alkawarin da na yi muku bari mu maimaita ta ko da sau biyu ko sau uku kuma in ba da asamin ɗin haddacewa insha Allahu ta'ala wanda kuma ya zo min bai haddace ba to zai ga yadda za mu ƙare yaura kuma an ɗaga ido in kalli na dama na in ga sun watse kalli na hagu su ba in gaba su zo ba ga su nan bari mu mai beta waɗannan baituka kowa ya faɗa zan faɗa gaba ɗaya bismillahir rahmanir rahim shurutu haliman bi qudratin nataq shurutu ha biman bi qudratin nataq شروطها لمن بقدرة نطق شروطها لمن بقدرة نطق شروطها لمن بقدرة نطق علم علم يقين وانقياد وصدق ilmun yaqinun wanqiyadun wa sadaq ilmun yaqinun wanqiyadun wa sadaq ilmun yaqinun wanqiyadun wa sadaq ilmun yaqinun wanqiyadun wa sadaq ilmun yaqinun wanqiyadun wa sadaq waya ni kadai idan na faɗa sai yanzu duk na danna naku gaba ɗaya duk masallacin gaba ɗaya ku faɗa da ƙarfi mana eh saboda speaker ne a malam yusuf ai in kuka taru gaba ɗaya kun fi ƙarfin speaker tawa gaba ɗaya ba ku faɗa da ƙarfi ne shurutu haliman bi qudratin nataq to ko da naji eh shurutu haliman bi qudratin nataq shurutu haliman bi qudratin nataq ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaq ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaq ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaq shurutuha liman bi qudratin nataq shurutuha liman bi qudratin nataq علم يقين وانقياد وصدق والحب والإخلاص والقبول والحب والإخلاص والقبول والحب والإخلاص والقبول والحب والإخلاص والقبول والحب والإخلاص والقبول والحب والإخلاص والقبول كفر بطاغوت عما أقول كفر بطاغوت عما أقول كفر بطاغوت عما أقول كفر بطاغوت عما أقول كفر بطاغوت عما أقول كفر بطاغوت عما أقول كفر بطاغوت عما أقول والحب والإخلاص والقبول والحب والإخلاص والقبول كفر بطاغوت عما أقول شروطها لمن بقدرة النطق علم يقين وانقياد وصدق علم يقين وانقياد وصدق شروطها لمن بقدرة النطق علم يقين وانقياد وصدق والحب والإخلاص والمحبة سوري والحب والإخلاص والقبول والحب والإخلاص والقبول كفر بطاغوت عما أقول كفر بطاغوت عما أقول شروطها لمن بقدرة النطق علم يقين وانقياد وصدق والحب والإخلاص والقبول كفر بطاغوت عما أقول طب كفر أمزي ilmun yaqinun wa qiyadun wa sadaq wal hubb wal ikhlas wal qabul hubrun bi ta'i ma aqulu aje a maimaita liman bi qudratin nataq ilmun yaqinun wa qiyadun wa sadaq wal hubb wal ikhlas wal qabul kufrun bi tagutin ima aqulu an gane to barin fassara a takaice shurutuha sharuɗan la ilaha illallah liman bi qudratin nataq ga wanda duk zai shiga musulunci ya samu damar shiga musulunci to ya furta ta don haka furuci shine abu na farko amma wannan furucin ga wanda zai shigo musulunci sannan na biyu ilmun mutum ya san ilmin la ilaha illallah al-ilmu al-munafi lil jahali yaƙinun mutum ya sakankance da la'ilaha illallah al-yaƙimu al-munafili shakki ko wanki yadon mutum ya jawo zuwa ga abin da la'ilaha illallah ta ja shi wa sadaq mutum ya gaskata la'ilaha illallah wal hubbu mutum ya so la'ilaha illallah wal ikhlasu ya yi la'ilaha illallah tsakaninsa da Allah wal ƙabulu ya karɓi la'ilaha illallah don Allah ko sannan kufurun bi tagutin ya kafirce wa duk abin da yake dagutu sai ya ce ima aqulu ka kiyaye abin da na gaya ma dinnan waɗannan su ne sharuɗan la ilaha illallah nan guda tara duk da muka ɗebi kusan karatu talatin da wani abu muna yi duka akan waɗannan abubuwan guda tara nan muka yi saboda haka in ka haddace wannan to ka haddace shuruɗu la ilaha illallah guda tara baituka guda biyu kawai an gane maganar da kyau ko don Allah a haddace min kafin sati mai zuwa na? yauwa a samu wanda za su karanta ku? to ta nan wa zai karanta mana malam kwamanda ya ba da shawara mai kyau malam yunsu za karanta? to bismillah ai ku shirya kuma ta nan za mu zo eh kare karanta da littafi ai ba hadda za mu karɓa ba yanzu a karanta da littafi zai fara malamin su na'am na'am na'am na'am karabe mai tawa شروط عالما بقدرة النقل علم علم يقين والقياد والصدق نعم والحب والإخلاص والقبول كفر بتاغوت عماء ما شاء الله جزاك الله خيرا يا كرنتا ديدي الله يساك da alheri to komanda zai karanta
شروطها لمن لمن لمن لمن بقدرة نقد nataq نقد إيه.
شروطها لمن بقدرة نقد na'am علم يقين وانقياد وصدق na'am والحب والإخلاص والقبول na'am كفر بتابوت إما أقول barakallahu fikum jazakumullahu khairan na'am sai ta nan na'am ka daga murya sosai
شروطها بمن بقدرة النقل eh علم يقين واجتياد وصدق na'am والحب والإخلاص والقبول na'am كفر بتاغوت عماء jazakumullahu khairan na'am ta can waye na gaida daga hannu ta can a ya na ga daga hannu kuma na miƙa hannu na ga an sauƙi eh to bari mu dawo ta nan ta nan fa to ga wani can na'am bismillah bismillah kai da ka daga hannu na'am Mm. Mm. Jazakumullahu khairan. Kufrun bi tagutin ima aqulu jazakumullahu khairan. Ta nan fa. To ga malam.
شروطها لمن بقدرة النقل
Mm.
علم يقين والقياد وصدق Mm.
والحب والحب و- والحب والإخلاص والقبول Na'am.
وكفر بما أقول Mm. Kufrun bi tagu بما أقول bi tagutin.
بما أقول Zarabe mai tawa.
شروط عالم بقدرة المحض mm, علم يقين والقيام وصدق mm, هو الحب والاختلاس والقبول mm.
كفر بما وجدت ما أقول barakallahu fikum jazakumullahu khairan akwai wani ta nan guda ɗaya he mu rufe da shi to ga wani bawan Allah nan na'am eh mm mm jazakumullahu khairan so da hanka jama'a abun bahi da wani wahala aje da Allah a haddace shurutu haliman bi qudratin nataq ilmun yaqinun wanki yadun wa sadaq wal hubbu wal ikhlas wal qabulu mhm zakar barakallahu fikum to da Allah aje a haddace Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya kuma sa wannan kalmomi da muka karantawa da wannan kalma ta zamanto mana furucinmu na ƙarshe ranar da za mu gangara zuwa lahira a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana tana?